أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغويت والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والسلام مع عمر وآل عن المشركين إنك ويناك المستهزئين فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم أعذنا من شر الأعداء وخير الكائدين وشر الواكرين وجور الظالمين وعقد الحاسدين ونفاق المنافقين وشر الأشرار وعدد المعتدين وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
بسم الله الرحمن الرحيم آه.
آلا أم- آلا نعم يا رحمة أن محمد صلى الله عليه وسلم ما cikin bayi da ke jawo hankulanmu mu komo ga Allah mu tuba shi ne istighfari ka tuba wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minu la'allakum tuflihun wannan umarni ne daga wurin Allah mu tuba a tsarkihi bi hamdu rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba duk zai da kai wa Allah in ka duba in dai ba ya shafi haƙƙin wani bane in dai tsakaninka da Allah ne to Allah zai yabe Allah ka yabe mana Allah ka yi mana gaba Allah mun tuba Allah ka yabe mana to mala yace
أنبانا الخليل بن أحمد Khalilu dan Ahmadu ya ba mu labari أنبانا معاذ أنبانا ابن معاذ dan Ma'azu ya ba mu labari
أنبانا الحسين المروزي dan Maruzi shi ma ya ba mu labari حدثنا عبد الله بن سفيان Abdullahi dan Sufyanu shi ma ya ba mu labari
قال yace كتب محمد ابن عبد الرحمن السلمي إلي na muke abdurrahman dan a fulani ya rubuta takarda zuwa gare ni قال yace حدثنا أبي أبي yace abu ubani ya ba ya ya yi min hadisi قال yace da ni
جلست إلى إلى نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم wannan wata rana ya zauna tare da wasu yankin jama'a daga cikin sahabban manzon Allah a من Madina المدينة a cikin garin Madina فقال رجل منهم a cikin sahabban wani a cikin su sai ya ce سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah yana cewa in ji shi wannan sahabi ya cikin kowace da wake nan من تاب قبل موته بنسبة يوم wanda ya tuba kafin mutuwarsa da rabin yini ma'ana tsakanin mutuwarsa da da tubansa awa goma sha biyu shi da rabin yini ko daga shi da safe zuwa sha biyu rana
تاب الله عليه to Allah zai karɓi tubansa wanda ya tuba daga shida na safe kafin sha biyu inda ya ma'ana ya mutu karfe ɗaya ko sha biyu da minti ɗaya daga tubansa Allah ya karɓi tubansa amma zai kai awa shida ba Allah zai karɓa ba kenan in ji shi wannan sahabi na'am
قال قلت أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه Allah وسلم ya يقول kultu an tabbata ta fulun ya ko ya ko ya ko la ya ko خاتما.
kace na ce masa kai din nan ka ji wannan magana daga bakin manzon Allah Ala.
kaga yace kwarai kuwa annabi ne yace wanda ya tuba kafin rabin yin awa shi da kenan da mutuwarsa Allah ya karɓi tubansa fa qala rajulun akhara to a cikin su kuma ko sahabban manzon Allah ne sai wani kuma ya saka cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول shi ma na ji manzon Allah yana cewa من تاب قبل موته بساعة تاب الله عليه kaji an samu sauki wancan ya ce rabin yini awa shi kenan shi kuma wanda ce ya ji manzon Allah ya ce wanda ya tuba kafin mutuwarsa da awa daya in kafin mutuwarsa da awa daya ya tuba Allah ya karɓi tubarsa وقال آخر sai wani kuma zaka cewa سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ni kuma ya ji manzon Allah yana cewa
من تاب قبل غرر غرغرة غرغرة eh تاب الله عليه a wani waya ko min sama ko min kaula an yi kajira a wani waya wanda ya tuba kafin ransa ya zo ya zo nan makogoro duk nan makoshi cikin dubarai kamar sai da kwarai ana tatsowa ne nabi ce lokacin da aka rai a jikin annabi adam rai da ya leƙa ya ga cikin jikin annabi adam duhu ne sai ki sai aka ci da sauri dole ya shiga to yadda kuma ya wata ya yi ya ya sake lokacin fita kuma in ya zo in an yi mutum sai ki sai ya watsa a jikin mutum to akwai mala'iku guda arba'in da shi mala'ikan mutuwa magana ce ya gaishe a sama ta hudu ina zaune a kan wani kujera girman kujerar ya fi duniya ga wata bishiya a gabansa ga kuma takarda haka a gabansa ku takardar nan duniya ne yadda mai cin abincin masa rufi da rufi a cikin faranti ko filet yake ganin faranti to haka mala'ikan mutuwa ke kallon duniya gefensa kuma na dama ga mala'iku nan na rahama iya gani wasu iya ganin mutum yawan hagu kuma mala'iku ne na azaba kuma iya ganin mutum to na Allah ce a cikin wannan bishiya din duk wani wanda yake da rai a nan duniya to akwai sunan sa a cikin bishiyar adadin yawan ganyen adadin mutanen duniya ganyen bishiyar fari da baki ne mumini kada ga wannan ganyen dubari ne kuma zama ciki da sunanka da sunan biya sumanka da kuma sunan garin da kake da anguwar da kake da layin gidan da gidan da kuma ɗakinka duk ina kallo akwai kuma baƙaƙin wannan abin eh, ganye ko kuma na kafirai ne da munafukai kowane kafiri akwai sunansa ko munafiki akwai sunansa idan ya rage kwana arba'in mutum zai wa duniya to sai ganyen da kuma sai garki sai ya kalle sai ya faɗo a gaban mala'ikan mutuwa sai ya dauka zuwa ya gani in bakin ta ga bukan bakin ganye ne ya faɗo sai ya miƙa wa mala'ikun azaba sai guda arba'in su waye to sun ga takardar ta su bi shi shi ya shi na yawo yana cikin lafiyar zama ko amma suna nan suna bi duk inda ya shiga suna gara amma shi baya gano in kuma farin sakan yi ne ya faɗo sai ne ga malaikun rahama Allah san a gane mu da sunan mutum da komai da hotonka ya ishe ka ne yanzu irin ilimin da aka samu yanzu yanzu ta kai ma yanzu kuna baya da hoton sai ga ga hoton yanzu ga shi kana kallon shi kuna magana shi ma yana kallon ka ko yana amerika ne kai kana nan Allah ya bada wannan ilimin wala yuzlu bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a ar-rahman allama al-quran khalaqa al-insan allama al-bayan ina abu da ke faruwa yanzu ya ishi mu aya mu al'umma manzon Allah duk abu da aka ce maka Allah ne ko manzon Allah kar ka yi mamaki ko kar ka hutsanta to sun sun injin nika musu to arba'in sai su ware ta su rinka bin mutum Biyan da kake suna nan tare da kai, suna nan har ranar da abin zai faru. Idan jinya ne, to guda goma za ku tatso ran daga idon ƙafa, suna tatsowa, suna tatsowa su kawo daidai gwiwa, su sun kawo sai kuma guda goma kuma su zaɓa. Su kuma tatso zuwa nan maɗaurin wando. Su ma idan sun tatsa, su ma su huta saboda wahalar jawo rai sai kuma guda goma ko ɗauka daga maɗaurin wando zuwa nan kirji lokacin za ka numfashi da bugawa ko ko ko ko to guda goma kuma sai kuma ɗauka daga kirji kuma sai su kawo nan makogoro lokacin da numfashin ma shi ne ga shi nan ne kawai duk mai hankali da ya zo kan mutum da ya kalla ya san kawai wannan kawai ana jiran lokaci ne yadda kajin ba wuce ce maka wani rai na hannun Allah. To, suka ma gaba ɗaya rai na hannun wani, amma ka ji ba wuce ya ce maka wani rai na hannun Allah. To ba abu ya kai gargara. Wa ila marrak wa zanna anna ulgara. Lokacin da koda likita ya zo ya auna ba abin da zai yi. Ko ka kira likitan ma sai ce hula zuwa kawai. Ko Allah ya riga ya hafta musu. Irin wasu da ake zuri. suna da gayar ma muku an aure da za ka yi akwai dan mutum din nan wannan sai ya kuma kamar wata biyar zuwa shida baya yana ana hira da shi sai yana kallon da dan uwan na fita an riga an faɗa mishi dan uwan ba zai ba yace inda dukiya ne zai sa a rayu da dan uwan ya rayu yace amma yana zaune da shi da tumansa suna kallon garai yana tafiya a cikin abin nan mita na na na asibiti an nuna wani abu ga jiran yana tafiya yana tafiya kuna kallo ba sai a kwanci ma da suka iya zama jama'a mu ji tsoron Allah wallahi wannan rana sai ya zo wannan lokaci sai ya zo da matanka da ƴaƴanka da ɗan uwanka da masoyanka masu masu masifa a kanka da maƙiyanka masu murna duk ba su iya ba komai ba kowa sai wannan rana ya zo kisa wawa ne yake wannan ciwo wawa ne yake wannan mutuwa bayan cewa ne ya mutu kana murna aikin kwanan za kai ba masu na zuwa ba inda ka mai yutu wannan nan ma yutu to in ya zama kin nan makogoro kuma a lokacin kuma ba kuma wani abu da za a yi ko ruwa aka zuba a bakinka ba za ka iya jin makoshi ka janye ruwan zuwa cikinka ba shi da kuma cewa da ko ruwa bai iya gaurawa to a wannan lokaci shi ne manzon Allah ya ce duk wanda ya tuba kafin ransa ya zo nan makogoro aure an yi gargira kafin ran ya zo nan bakin makogoro ya shiga cikin karaba tabalawa alaihi Allah zai karɓi tubansa mu jama'a mu ce alhamdulillah mu ce alhamdulillah ɗaya sahabin ya ce kafin awa shida ko sai kuma ya ce kafin awa daya sai kuma ya ce kafin rai ya zo nan makogoro kaga an samu sauki an samu sauki a sai kullum muna yana son mu da mutu ba ne mutu ba saboda hadisi annabi ya ce kullu bani adama al-khata'un wa khayru al-khata'un at-tawwabun haka manzo Allah ya ce duk ɗan adam bai kuskure ne sai mutum daya waye ai ba takara suka ya ce wa kun ɗaya ya ma zama ba ke yi ba shi da abokin takara ba wai waye ba ko a annabawa ko a manzanni ko a mala'iku ba shi da abokin takara shi kaɗai ne tiyo ne ka a hawa da nan nisa wala kuwa yusuf amma duk wanda ka gani a duniya bai kuskure ne zai iya kuskure zai iya yin jiki kuma zai iya alheri kuma zai iya sarki da aka a rayuwa aka ce wani ba zai haka ba amma da ko aka ce wani ba zai haka ba kowaye zai iya ƙarya kowaye zai iya kuskure kowaye kuma zai iya jere a cikin farki ba Allah ya ce wala a'udhu bi rabbil falaq ba ne ce gaba من شر ما خلق تسلي من شر ما خلق إنا duk abin da Allah ya halitta yana da alheri yana da shari mutum haka yake yana kaji an ba mu abin da yake jagoran rayuwar mu shi ba shi ne da hankali ko zuciya ko bai kuma zuciya larabci alƙalbu kalmu ma'anar kalmu mukallabun bil khair sharadan maganar misali tare da kai wani lokaci zuciyar da kai juyo maka da alheri sai ka sani da safe za ka da kokon wa amma da kana jin daɗi kana fara kana annashuwa ko ba kai damuwa wani lokaci kuma kana da kuɗin sai ka tashi kana ta hararar kowa ko ya faruwa in ma san ka yanzu wanda ta kuma wasifa ne in ya yanka yanzu da kai ba abin da aka maka zuciyar ta juya to amma shi annabi Muhammad kadai ne wanda babu sharri tare da shi haka yace kullu bani adama al-khata'un wa khayru al-khata'un at-tawwabun duk ɗan adam bai kuskure amma manzo Allah ce kuyayyen bai kuskure shi ne mai kowa in yayi zai ce astaghfirullah in yayi zai ce astaghfirullah kaga mu almajiran shehu wani wani jani sai mu gode Allah kullum a cikin da muke da safe za ka yi lazari akwai da tsibari a biyo da yamma za ka yi lazari akwai da tsibari a ciki a la'irin wazifa akwai da tsibari a ciki kuma ga shi annabi yana cewa a tarihu na zambi kamar na zambara duk wanda yake kowa in ya yi zunubi inda zai yi ko ɗari ko so duhu in yi tafi lahira kamar mara zunubi ne walau ada ta yau saba'in na marra sai ruwacin walau ada ta yau yi ata marra jama'a mulki da tsibari muna jawo hankalin wayanda muka karɓo wazifa ba a yi ƙoƙari ɗan uwa tafiya ba ya tafi duniya ta riga ta tafi والوصول لذلك لا يعرف ما هي وصف لغاله وصف لغاله وانا لما قبل ما كنت انا فايلا جرى مليبا ملك جرى وما اذا عنكم وما جرى وصلي ارانا لا لا لا ابوه ذكره Allah ka ba mu ka kuma wannan duka soyayya ne da Allah yake wani albarkar manzon Allah Allah ya ba mu in za ka tuba kafin awa daya kafin awa shida Allah zai zaɓi tuba in aka ce kafin awa ɗaya an rai da nuhu Allah zai zaɓi tuba in kafin rai ya rabu da makwabaron nan inda har za ka iya fasa tuba harshen ka ya motsa ko kuma zuciyar ka ta kawanta ka ce Allah na tuba Allah zai zaɓi kuma ko da ba za ka iya zaɓen Allah ba yanzu misali mutum da sai haɗari sai mara kuka ya yanke in sai Allah na tuba Allah wani ƙarin zuwa ba. Lala amma zai yi da zai yi. In zai yi ma da zai yi jama. Babu. Kuma misali mutumin da hannun shi gaba ɗaya sun gurkure ne. Ƙafa ma babu gurkure ina zaune ba hannu ba ƙafa. Barawo ne. Idan sai Allah na tuba Allah ba zan ƙara sata ba. To in zai sata da zai yi. ko da ba a wani zaka samu Allah da shi in ka tuba Allah sai ya kafuta maka duka wannan albarkar da gidan wani Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ka sa mu cikin masu tuba amin قال حدثنا محمد بن فضل ما yace Muhammad bin Fadl ya mara hadisi بن أهلبي dan mahana حدثنا محمد بن جعفر yace Muhammad bin Jafar ya mara hadisi حدثنا إبراهيم بن يوسف Ibrahim an Yusufa ya mara hadisi حدثنا سعيد بن سالم Sa'id al-Salim ya yi mara hadisi سالم البداي al-Wasa البداو al-Bidawa أم بشير shi kuma ya daga Bashir
عن جبلة عن جبلة shi kuma daga wurin Zubra أنا عبد العزيز بن إسماعيل shi kuma daga Abdulaziz an Isma'il عن محمد بن مترب shi kuma daga Muhammad dan Mudarri قال yace قال الله تعالى yace Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin hadisi qudsi ويها ابن آدم بذنب ya zani bulan يذنب
ko Allah yace kai son dan adam zai je ya aikata zunubi
ويستغفر sannan kuma ya zo kuma ya nemi gafara na فغفر له dan gafarta masa ثم يقول ko ya gara komawa kuma da Allah ba zai wani yasa mana ba mu da magani zai tuba eh mutum zai yi zai ba ya zo ya kuma kuma ba dan Allah yana son mu ba ai ga sai ta Allah eh kun ji abin da Allah ya wada yace kai kun dan adam zai aikata zunubi sannan ya tuba in gafarta masa karɓi tuban sai kuma ya ƙara komawa Ranka ga ni ba ka fara da kuma ya sake kuma neman gafara na kuma ni kuma in gafarta masa Wai hagu kai kai san ɗan adam la huwa ya taraku zambi.
shi bai bar zunubi ba
Wala ya ba ta min rahmat. Wala ya ba ta min rahmati.
shi rahmati kuma bai cire ƙauna bai ɗebe ƙauna daga rahama Allah ba kaji tsakanin bawa da Allah ba ruwanka Allah da bawa ba ba ruwanka kar mutum na shan giya ko ɓarawo ne ko wani mai wani saɓon Allah ne ya mutu ka ce kai wani ba ya ci zawo eh ina ruwanka ba waye wa ya da sai to tsakanin bawa da Allah sai Allah Allah ya ga dama sun zai yi abin ya yi abin kuma ya ce ya yaji mun kuma ce ya yaji ya ya kashi ya mafi yadda ko akwai wata mata ta- ta- ta ta kusa kwanan gida ne ta ce ta yi kwanan nuna ne tana dawowa ta samu kare ina lafiyar ƙasa saboda kishi ta sauka cikin rafin rijiya haka ta saka takalmi ta ɗebo ruwan ta zo ta sa wa karen ya sanya ta koma ta ɗebo wata mutu wata sai ta dawo har karen ya ƙoshi ta koma gida azumi ya faɗa mata Allah sai ya gode mata haka hadisin ma ya zo ta kara laha laha sai Allah ya gode mata ma'ana Allah ya yi mata gawa kare zan mu a wurin mu ne sai wata ta- tana yana tana wuta kai dai sharadi musulunci inna Allah la yaghfiru an yushrika bihi wa yaghfiru ma duna zalika duk abin da kake yi ko ni girma zunubi in dai ba shirka ka mutu a kai ba wallahi wallahi Allah zai gafarta maka to amma abin da ake jin tsoro wataƙila yayin da kai kana yin abin ne kafin tuban a kama ka a lokacin ai an ga samun wani yake kan ma- abin da matan banza ko ta mutu ko ya mutu ko a ko a ko a- ko kuma ya je wurin satan abin da kai a wurin ko kuma ya je wurin jiya ya ɗauka yana gwangwada ya tafi kenan to abin da ake jin tsoro ɗan uwa amma yan za a yi ka samu kursa ka tuba shi kenan da za a ga kurun rahi duka wannan albarkan wane ne albarkan annabi Muhammad ne kuma istighfarin nan shi ya rike duniya bai nan ba Allah ya ce wa manzon Allah wa ma kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim ba zan yi wa al'ummar ka azaba ba in kai annabi Muhammad kana cikin su kuma kana lahu mu'azziban wa hum yastaghfiru in kuma ba ka nan in suna da tijibari ba zan mutu azaba sai zala a Najeriya mu ɗan ɗarika mun kai miliyan sittin da wani abu miliyan sittin da wani abu to kullum kawai ɗan ɗarika zai yi tijibari ɗari da safi ɗari da yamma lazari zai kuma talatin a cikin wazifa nawa kenan ɗari da talatin to ka kirga ma ɗari da talatin to miliyan sittin ai miliyoyin na biliyoyin na da yawa to albarkacin mu ne kan ƙasa take zaune ƙasa zai ga ya tangal tangal kamar za a ciki sai ga ya dawo ya yi ta yanzu wanda wannan kamar ba kamar za a za a juya ba amma yanzu ba ƙasa kamar ba a yi zaɓe ba ƙasa yanzu kwanan nan ba ba ba za a iya kawo ba da aka yi ta addu'a ne ba wai yanzu kamar ba a yi to duka wannan albarkar ya ji bari wata rana sai yi umar rabbi Allah wa anhu yana zaune sai ga wasu mutane kauye suka zo suka ce ya amirul mu'minina garin mu ba ruwan sama shuka na bushewa dabbobi suna mutuwa sai su ku je ku yi su ji bari suka tafi bayan suka kuma sai ga wasu sun kuma suka ce ba kuɗi kuɗi ya yi ƙaranci ita ku je ku yi su ji bari suka tafi illa wasu kuma suka zo suka ce matan su ba haihuwa mata ba ɗaukar ciki kuma an sa idan an ga alamun ba ɗaukar ciki ba haihuwa to ba ra'ayi zai biyu baya domin Allah yana kyara mutane albarkar ƙananan yara ita kuri kuri su yi suka tafi sai kuma sai ga wasu kuma suka ce su kuma gonakan su jiya zai ba da amfani da kyau to ita kuma kuma su jihari sai yau da suka zo suka ce za a biyar mummina mutane masu ciwo daban-daban sun zo kuma ka ba su magani iri ɗaya masu neman ruwa ya ce a yi su jihari masu kuɗi ba kuɗi a yi su jihari wanda ba haihuwa a yi su jihari wanda gonakai ya bushe a yi istijibari take ba ni na ba ba ni na ba ba Allah ne ba ya fa qultu hu tasawwuru rabbakum innahu kana ghafara innahu kana ghafara يرسل السماء يرسل السماء عليكم بالسلام ويمددكم ويرزقكم بأموال كافر يرزق ko بأموال وبنين وبنين kaga ya zo ويجعل لكم جنات kuma kuma a raba su neman amfanin gona ya tafi ya ga kuma ya zo ويجعل al'arar لكم kuma wanda أنهارا ya fuka yin tsuma ya kan ya ga duka a istijibari يا تمام.
istijibari yana maganin abu da yawa يا تمام.
ba zunubi kaɗai ke kankarewa ba har rayuwar duniya nan mala يا تمام.
wallahi tallahi in karki istijibari ko me zai zo ka a cikin sauki هم.
Allah kan sai mu da istijibari Allah kan sai mu da istijibari istijibari na maganin abubuwa da yawa يا تمام.
ina maganin ciwo da yawa ba kowane magani da ake sayarwa wanda ya gaba gaba ko يا تمام.
eh ciwo na ba to da jibani kenan eh kashi da jibani da uwa هم.
kar ka yarda ba ka da jibani ka je ka yi sabo Allah ka zo ka kwanta a ka biya ba ni man gabaran Allah ka ko aji komawa ran da ka ji ranar Allah ba za a sha wahala amma in kana yi ka tuba ka yi ka tuba ka yi ka tuba inna Allah ghafurur rahim ma sarra من استغفر ولو آل في اليوم سبعين مرة haka manzon Allah yake da amma kar ya baka lasisi da shin mura da daga shiga abin da ya ga dama يا تمام.
eh ba da za a yi ne ba za ka yi ba yanzu a nan ma za ka yi yanzu ko da ido ba muna yi ba يا تمام.
ba ido wa idan li kulli umratin lumaza ba wala sai ka le haka ido kai da shi ko kuma da baki zumbe kenan ko يا تمام.
kayan da shi ko kuma da hannu da ke ya fi ke nan ya da ya kawo يا تمام.
walhamdu walhamdu يا تمام.
wa lakin da suka bi adari ya kawo يا تمام.
da ya ci fida biyan sifikan shi nan wannan abubuwan da bi adari ya ci fida inda mutum zai ɗauka ya yi aiki shi wala ne zama wani يا تمام.
duk abin da ya ce a bari inda za ka ɗauka ka bari ka huta wallahi wato likulli mar'in minhum ma kasaba من الاثم لكل امرئ منهم يا تمام.
ما اكتسب من الاثم kowane mutum akwai sabon Allah ne ke aikatawa daga sa hadisi ya ce a kullu bani adam wa sana'una ba يا تمام.
wa kairu ka sa'una a tawaru ba يا تمام.
Eh, Allah kai mana gawa آمين يا رب.
Allah ka je mu kuma jama'a mu ta tuba amma daɗin abun ka karɓo riba ka karɓo riba wallahi haka naka a kwance Allah ka saka wa shehu tijjani da alheri Allah ka saka wa wannan mu shehu Ibrahim آمين.
da alheri آمين.
da wannan mu da suka sa mu akan wannan hanya suka rike hannun mu suka yi tarbiyyar mu Allah ya saka musu da alheri آمين.
dama sun ce za ku mana addu'a ba ku sani ba آمين.
a cikin mana yau kuma da shi shi bari mai na za mu saka mu sabon Allah ga shi kullum karuwa yake Mu
أشهدكم يا ملائكتي sai Allah ya ce ku shaida ko kuma ina shaida muku ya ku mala'ikuna إني غفرت له na gafarta wa wannan bawa nawa inji Allah
قال حدثنا محمد بن بلند yace Muhammad dan bazo yayi mana hadisi حدثنا محمد بن جعفر Muhammad dan Jabir yayi mana hadisi حدثنا حدثنا إبراهيم بن يوسف Ibrahim dan Yusuf yayi mana hadisi حدثنا أبو معاوية Abu Muawiya yayi mana hadisi عن الأعمش shi kuma ya ji daga Ahmad عن رجل shi kuma ya ce daga wani mutum عن مجيد بن تميمي shi kuma daga mutum dan sami
قال yace كان رجل من من من كان قبلكم Yake ya kasance akwai wani mutum a cikin waɗanda suka wuce kafin zuwan wato kafin zuwan mu al'umma manzon Allah kenan.
da amalu bil ma'aki Mutumin nan yana aikata sabon Allah.
fa bainama huwa yasiru zati yawmin To tsakanin yana tafiya wata rana yana tafiya a hanya shi kadai.
idh tafakkara fi ma talaba To sai yin tunani cikin abin da ya wuce baya. Ka san kuma da kuma wata zaka mun ka tunani ko? Za ka tuna abin da ka rage da. Yanzu kuma muka zama wani sanan ɗaya a nan da aka yi din nan.
gashi mai Kola haka ne daga ɗan cikin ka samu. Ka samu cewa ga ɗan adadin ɗan tukunyar miya. An taɓa ku? Mun taɓa jama'a. To, ko ka ga alewa, ka za ku cikin ɗaki ta kewaya bayan gida, ka ɗan mu gidan naira biyar ko kule, lokacin kule ma shi da kuɗi ko? Ko? An taɓa? Da ɗan ƙarya-ƙarya. Da sauran su gashi nan ne, abin yaranta da. To shi wannan mutum ya tuna abubuwan da ya yi a baya da da da ya tuna ya tuna. Mune.
allahumma am faqala Sai ya ce, allahumma ghufranaka talata marrati
اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك يا ubangiji gafaranka nake nema ya ubangiji gafaranka nake nema ya ubangiji gafaranka nake nema to uku ya faɗi wannan kalma fadaraka wal mautu yana faɗa a ala lokacin tilka al halat a wannan lokacin a wannan halin mutuwa ya faɗa mishi yana cikin shi a lokacin a wurin kaga Allah ya faran lahu ji ba na kaga faran lahu kuma Allah ya kafarta masa. To, yana da ma'a da ya kwace ne, yace bizari in ba dan ya ko wannan ba ya shiga uku ba, ba ta buga wannan hadisi ke nuna mana karka rubu da lafiya, karka rubu cewa jiki na ban jin komai. Ka sha ganin wani a masallaci ko a tsayuwa ko a rukuku ko a sujada a sami siyasa. Ko, ka sha gani mutum kuna hira da shi, kuna zaune na zaune kuna hira a cewa ka wannan ba babu shi. Ko ba ta gani ba? an ta ganin mutum ko da shi lafiya da dare kun yi sallama ana ba mu alheri ba ciwon kai ba ciwon ciki ko kan ya ba in tina tina sahihu ko ko ila yau ta tiya bi ma'al marayi wayan wai an ya yi da ila masibi in ji kan manzon Allah amma na atu atu qabla sabal kada ganin mutum ba ciwo ba komai ko da lafiya da zuwa hazi ana ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani lokaci yayi to rashin lafiya ba shi ke kawo mutuwa ba. kuma lafiya ba shi ke hana a mutu ba abin da ake so ka zama kamar irin manyan motocin nan babban mota din nan masu tanki kana ke tanki in ya zo daga kunnawa ne na tafi ya ake yi sai ya kunna motar ya fasta a kulle ya tafi ne sai ta kara iska su gudu yana shiga mai zai yi sai sa jira sai tafiya to dukkan wannan muna cikin jini ne ma'ana muna cikin an ta da muni yanzu daga lokacin da ka zo duniya zuciyarka yana nan yana bugawa numfashinka yana nan yana yi an bayan da ko zuciya na bugawa yana ahad ahad ahad ahad ahad da ko ko ko ko ko tun da Allah tun da aka yi agogo ba wanda ta yin agogo da na Allah tun da ka zo duniya ba zuciyar da ke bugawa numfashi kuma ke tafiya yake dawowa ana abubuwan ka saya mutu ɗaya nawa ka saya ka je wurin mai gyara da shi sai an kwance a gyara wani abu ne shiga wani aiki amma ka dawa ne wanda ka tsayawa to kai farin da na ba abubuwan ya tsaya magana a ƙare ba shi ba gyara ba gyara yana tsayawa shi ke nan ta yi ko ba an zo DN. Idan ana kallon fim ko na Indiya ko na Hausa an ka ce DN da ake nufi a ƙari su ya ƙari kenan. To jama'a mu ji tsoron Allah. Kowane lokaci ko kana sallah ko kana tafiya ko kana tsaye ko kana kwance ko kana cin abinci ko a wani hali mutuwa zai iya samun ka. Wannan hadisi abin da ke wani nufi kar ka ce wai ka ce ka ga alamar ciwo ka ga mu ma da wuta. sai wani ya Allah ya so Allah astaghfirullah Allah wai yana ganin a lokacin zai mutu sai ga wani yana kwance mana ciwo magashiyan sai ga wasu masu lafiya da yawa sun da kusan bashi daga baya kuma zai ga shi kuma ya zai Allah kai mana gaba to wannan bawan Allah tafiya yake yi tana abin da yayi a baya shine yayi wannan kalmomi Allahumma ghufranaka Allahumma ghufranaka Allahumma ghufranaka yana gamawa a lokacin mutuwa yake masa Allah ce dalilin wannan neman gafaran na gafarta masa Allah kai mana gaba Allah kai mana gaba yanzu a cikin ranar jiya wancan akwai wanda ina wurin wa'azin nan Muhammadu Bashar ko na gidan malam mazawa yanzu ga shi gobe da tsaro za a yi addu'a ku gobe da safe ko jiya ne kuka yana yana kusa kan jiya jiya yana gabar domin wani ga mana wata yi da gobe kamar haka za mu samu dama zama a nan ko kuma a'a ya zai faru wallahu a'lam jama'a mu ji tsoron Allah kan lafiya da muke ciki ya roƙe ka har kuɗi ko ilimi ko mulki ko duk abin da Allah zai baka. Allah ya baka zai gwada ka ba wai don wani abu wani. Wanda aka ba shi kuɗi ana gwada shi ne a gani zai da shi. Wanda ba ba shi kuɗi ba shi ma ana gwada shi ne a gani zai bi Allah ko ba zai ba. Domin duk hikimar da gani a duniyar nan jakadun Allah ne. Masu kiran bayan ne. Kowa da wanda ake tura mishi. Ina cikin wani akwai wanda in ba kuɗi aka tura mishi ba. wani abu da da baya ba da ta da kuri kiraman wani da zai aiki kirki zai ga ya dawo da baya kuma ina ne ake bukata gina masallaci zai zai gina rijiya ya tona makaranta ya gina wani na biya maka haji wani ba lafiya na biya kudin maganin wani makaranta na biya aikin alheri zai kai to da kadan Allah ya dawo da shi baya wani kuma talauci ne in za a ba shi kudin ya za a yi dai daga sanar ku zai zai kawo miki sai ga ya ya wannan lati Allah Allah Allah Allah Allah sanar ku ke eh daga shi ne ya buɗe wannan lati in wazifa ne shi ne da kuɗin nan wazifa kullum da shi za a yi wazifa kullum ba ya ba shi sanar ku in za a ba shi kuɗi sai an yi sa yanzu wani san amanan da zai ce ita karatun da ake din nan da zama nan a kai zama jirgin yana zan baki zai yiwu mara yana ko yana germany ko yana faransa ko yana switzerland ko yana german ko dubai ko ba zama da ce ku nemi wani harkoki ya buɗe to abu daga allah ya barka da shi ga da allah haka nan karka ce me yasa Allah bai yi a zamanin da manzon Allah yake rayuwa bi annabi ayyaki da ni ai komai me yasa Allah bai yi ba saboda Allah ne ya yi wani irin rayuka a lokacin da ka harfe su Abuja domin da muke rayuwar din nan aka kuma idan Allah mana misali zan mana Allah ya dago na yaro karami wanda bai fita shekara goma ta takwas ba Allah ya jinke shi da ilimi Qur'ani hadisai komai ya haddace wannan sai an yi sa'a fa da mamaki ba wallahi sai an yi sa'a sai yau ta ka ne wasta manna ce a gaban mu aka yi auren goji ka ji mara kunyin yaro wani lokaci zai gaya mana Allah ko ba ka wani ne ba ba ka wani zama da da su Abuja kuma gani a gaban su aka yi manzon Allah a rayuwar duniya haka inda Allah zai ba da sako ai su ya kamata Allah ya aiko ba manzon Allah duk kuɗi da su ne masu kuɗi shi wani wani wani rafi ba magana da ne ba shi da kaji Allah yake yake fara domin kana zai fara da kai sai ce annabi ba da wuri domin shi manzon Allah rahama ne shi manzon Allah wurin Allah ba zai iya yin komai ba ka ce zarni wa ma khalaqatu wahida da ka ba da wuri ya kula ma da wuri zarni ka kyale ni wa ma khalaqatu wahida ko لون هذا تجي لي كعي وفي كعي فجعلت له فقتني أمس قدي قدي لي جوا قليل دق يسر الأرباب الأزكي وبنينا إلى الزرع ما صلى فيها كثرة Ina lokacin da manzara yake cewa a cikin jahannama akwai wasu manyan mala'iku goma sha tara. Eh? Da ya ce mutanen ma ko ji Muhammadu ba. Wai akwai mala'iku sha tara. To, ni in ji su kenan wani zai rike musu guda ɗaya. Sauran sha sha takwas kuma ‘ya'yan shi zai rike guda goma sha sha bakwai. rana to ɗayan kuma kuku tare ku fara zaɓi ne wai wanda ya kunne wani a kama yi kuma da wauta Allah ce Allah ya haka asa asa da cewa a shi da yaya to Allah ya saka kama shi ba kaya ne ya kama shi kaya kaya tsawon ya kumbura ya kumbura yana iwa yana wari a haka ya mutu domin shi Allah zai faɗa da kai ba zai kawo maka wani abu da ya maka kuka ba abin da kare na shi Allah zai haɗa kai za ka ka gode Allah da aka yi ka yanzu nan kana cikin makoya manzon Allah makoya jama'an gidan manzon Allah sai ku gano ko wato makoya waliyan Allah sai ku Ibrahim makoya bayan Allah ne kana kula da sallah kana yi duk abin da ya kamata ka gode Allah wataƙila da ana wancan lokacin da wata kila mutum ba zai imani kasan mutane abin da Allah ke ba yaro a yanzu da wurfi da kuɗi yaro ba yanzu yaro ya kawo shi kuɗi sai ga yaro an san an kawo shi saman gaba ya zama ba gari ko ba kamar yau Allah yanzu ba yara ƙanana wanda muke ne su zo zama yara zuwa gari babu su ga kuma amma ilimi ne ita ga kayi ilimi an sallama maka wa kana amru lahi kadara maqdura sai an buga sai an ji da zafi sai mutum ya buga ya buga ya ya ya dama imam malik yana cewa la ya kamar da alimu fi maqamul ilmi hatta yau talafi arba'in malami baya fita a fitan malanta a sallama mutum sai an jarabe shi da abu guda hudu sai na farko kamar su da daji zagin maciya kaga wani ba abin da ka tuni ba abin da ka tani kawai shi kawai zai kaunar ka ne kawai duk wani abin da za ka yi na ragwanin ta ka zaka ta zubar da ayoyi da hadisan manzon Allah ina kallon ka ne shi ba zai soka ba kamar da adai sai na biyu malamatul asdiqai zargin ko magaskatanka almajiranka da sauran masoyan ga an fi kawai suna da jita kuma ya suka iya yi wallahi ya suka nuna tsaje tsaje ya zo kenan wallahi shi ya ko ba masoyan ka ne ba to za ka ji wannan ka yi haƙuri sai na uku amma yadda ko kamar da a gari malawar da an fi kai ko sai kuma yana uku eh na uku za ka yi ba ma da ma'afada malamai kenan a ce ai bai san qur'ani ba akwai hadisi amma sai dai qur'ani ne zero to a ya san qur'ani amma hadisi ne babu ko ba ya san qur'ani ya san hadisi amma babu nahu ko a ce babu irabi ko a ce babu balaga ko a ce ba manti ko ba arudi ko ba irgabi gashi nan dai sai an nemi wani fanni da ilimi suke ba ka shi. Yau kuma duka Allah ya haɗa maka. To akwai karatu amma sai dai murya. No ball. Ball ko? Ka ce ba ball ko? Ba ball. Ba murya. Wata akwai murya amma is too short. Ya yi gajere da yawa. Ba ce ya yi kato da yawa, ba ce ya yi sihiri da yawa. wata sai ya ƙabilar da ya fito ne sai an nemi wani abu ne wanda za a fata al'amar aka yi ce sun mutum ya haƙuri a kan wannan to Allah ya sanya shi zama jagora abin koyi kaka a rayuwa dole sai an yi haƙuri jama'a ita haƙuri bugo da Allah ya ba mu ibari ya ba mu shehu tijjani ya ba mu shehu ibrahim جواب أنه محمد Ibrahim Halil da Shehu Tijjani shi ne wanda ya zo aka shiga ɗariƙan da yawa a ra'ayitan na da yana kuru na fili na layi akwajin akwaji da wazifar sai mutum ya daga yayin wata kurbu sai duniya ta sallame shi sai kuma ya daga da masallaci kuma da lokacin muna ƙanana ba ma ganin samari sai dai tsofaffi ne su ma a lokacin sai a ce jirka dawo wai a gwada imanin ka ta jarraba ta kuna imtihani in ka je ka dawo ya fito yau da ranar ta ce yau yau talata ka dawo ranar laraba ba wace na ko ko ce ka dawo juma'a in ka dawo ne sai dai ka wai ana gwada ka ne a gani abin ya kama ko bai kama ba ba da zuwa samari ga shi nan a ga in ka ji da irin wazifa duk da ka je zawiya za ka samu samari Allah ya saka muku da alkhairi jama'a mulki da jihadi mulki tuba Allah ya gama da ma
Waru ya Muhammadu bin Jalali Mahmud bin Hilal ya rawaita hadisi amma kahon shi kuma daga Bakawuma ala balagani anna Ibrahim alayhi salatu wa salam yace labari ya zo mun Annabi Ibrahim wato wadatan Allah ke nan ko
lama araja bi ila malakuti samawati lokacin da aka yi wato miraji da shi zuwa malakutul samawati aka nuna musu wasu ayoyi amma na shi anan tsakani shi ba ga wannan manzon Allah ba da aka aka ya magana annabi Ibrahim aka nuna musu wasu abubuwa na malakutun Allah abdar abdan a wannan tafiyar sai ga wani bawan Allah yana zana annabi Ibrahim ya tsaya yana kallon mutumin
fada alaihi sai ya ɗaga hannu sai Allah ka ta wannan mutum fa halaka wallahu Allah ta'ala sai ya kashe mutum thumma ra'a
aka ci gaba
abdan yasariqu sai kuma ya ga wani gashi ya zo ya shiga wani gida yana sata fada alaihi annabi Ibrahim ya ce Allah ka ta wannan mutum fa halaka wallahu shi ma ta'ala Allah sai ya kashe shi zau kenan biyu فقال الله تعالى يا إبراهيم sai Allah ya ce Ibrahimu دعا عنك عبادي Allah ka kyale yau bayina فإن farkon bayina bayan da ya fara wani masoya wani yanzu ko malami ne an Allah zai ba shi daman yi addu'a kowa zai mutu a can mamaki yanzu lokacin da ka samu gidan giya ana shan giya za ka mutu za ka sai ne da Allah ka sai Allah ko in ka ga samu ana gidan matan banza da za ka ce za ka ce Allah ka sai su to shi wannan jibilla ne na dan adam bawan Allah baya sai ga ana saba wa Allah shi sa tsakanin bawa da Allah kamar abin da kaka shiga kaga ne Ibrahim ya ga wani yana yana zuna ya roki Allah ya kashe Allah ya kashe ya ga wani kuma yana fata dan ma ya roki Allah Allah ya kashe Allah ta kai Ibrahim farma farma bayina talimin bayina haka
فإن عبدي بين ثلاث خصال ita domin bawa na yana tsakanin wato sa'ada guda uku ma'ana ina tsakanin abu guda uku baina بين بين أن ي- أن يتوب قلوب فأتوب عليه gani ita na farko tsakanin kuma ya tuba ni kuma Allah an karɓi dubansa Allah ka yafe mana kamar duk abin da Allah ya ce yana so kai ka tuba ne ba ka nuna kai ba waye Allah na tuba da shi na yafe mana ina kai ma an maka laifi mutum ya zuci lalawa da aya ku ya yafe mu kar ka ce ni wannan yafe ba ni da kai ba lahira sai a lahira shi ba su ba ya ce a abin nan ba ko so ana tumbuna to Allah ta kai maka yafi kai ba kai ran gobe kai ma baka so Allah ya maka fara ne ala ta bi kuma an yi da Allah ko ko ba ku so Allah ya maka fara tun da kana so kai ma kama wani gafara kamar da kanan bawa ya tuba gafarta maka ɗaya kenan وبين أن أن تخرج له ذريته تعبدني ko kuma in fitar da zuriya a cikin tsarkonsa saboda ni Allah yana haka ko mun ko sabon manzon Allah akwai abu jahal kowa ya san abu jahal bakin manzon Allah ne ko kowa ya san kafircin sa ma ya fara da awa haka manzon Allah ya faɗa amma sai Allah ya fitar da ɗa da kirki sahabi sahihin sahabi ikrama wanda nan da ne musulunci kada an yi shiga makka aka fito makka annabi ya kirga kuma wasu goma sha takwas yace in an same su ko sun kama wani kaba kara muna a gama da su ikrama na ciki ikrama ya kuɗe wani maka ya tsawon jidda bakin ruwa da annabi ya shigo matan ikrama ita ta musulunta to ta faɗa ga wani manzon Allah ya rasulullahi na zo ina neman ina neman afuwa ina neman abar da ta mijina yace waye yace ikrama yace to ikrama ba ta ga abin da ya kula ina roƙo a bani da sarfa ni zan kawo maka shi zai zai wa fulanta yace na ba ta biyu cikin da ya tafi zai hawa ji zai bar kasan gaba ɗaya yace idan za ka je yace zan zan bar ta dawo ka zo mu koma wurin muhammad ka je ka abin nan yace to me zai kai ka zo mu ne ne ta dawo da shi lokacin da ya tafi da ta tafi magana yana cikin sahabbai sai ce musu ya ce kun ikrama musliman la ta tuba ba fa inna ru'un al-asbab amwati yudur ahya wa la yasul ila ila man sai ikrama zai zo muku zai musulunci daga yau kar wanda ya kara zagin babansa ku tara jama'a annabi ya hana ka zagi abu halin ina kuma musulmi dan uwanka bai sallah bai azumi bai aikin haji musulmi da ya imani da Allah kar da zagi kana kafirta shi wani wani ya kafirta irin na Fir'auna ko ya ce shi Allah ne Allah ma babba amma da Allah zai aiki annabi Musa da Haruna da Allah ya ce musu فقل هل لك إلى أن تزكي وأهلك إلى ربك فتكفي فقولا له قولا لينا لانه يتذكر او قولي او يخفي kun ji ga manzon Allah ya ce wa sahabbansa ikrama zai zo ya zama musulmi kar wanda ya ƙara rajin baban shi domin rajin matattu yana cutar da rayayyu amma zai ji ruwa wurin mamata da zai mutum da ya mutu don kare gaji ya san kana yi amma in ina da yara ba duk wanda ka zaki ma ya fasa a gaban shi malam zai mata da gaji don haka Allah ya fitar da mutumin kirki a cikin mutumin banza sai Allah yake jinkirta wa bawa yana yana zuwa sai ka samu wani tantirin masayi a kan giyar ma ya zama sharibu ba za akwai sharibu akwai sharibu shi sharibu shi ne masayi sharibu kuma matsayin shi ya kai in an yi giyar ma sai ya zo ya sa albarka tukuna aka yi ruwa gidan gidan kafin a fara sayarwa sai ya zo tukun ya ɗan ɗana tukuna an ba shi ya taɓa tukuna ya taɓa gishiri a shi ruwa ya zo ya ta wato a cikin mutane shi sarki ne to irin su ne ko bai sa giyan ba ma an rana ya buge shi zai bugu shari'u kenan to ka ta ganin shari'u kaga ya haifo da mutum ne ciki wata zama ba sauran yi ba eh kaga marawo ya haifo da kirki kaga wani mazanaci ya haifo da kirki kaga da wani mutumin banza a gari wanda yake ana ɗaukar shi ba ba mutumin ciki wata yanzu an samu zuriya da kirki ko ba gari jama ana samu dama ce yi kurutul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy Allah ya fitar da raye a jikin matacce ya fitar da matacce kuma a jikin raye kuma kan ya ganin malami da haihu aka jahili ko wata gani ba daga malami ne ko tafarnino ya shahara amma sai ya ga an samu wani a cikin yayan ko bihim bai sani ba ko ba ka gani amma yawanci dai a zamanin yanzu da yawancin malaman suna da yaya malamai ko da ka Allah sai jinkirta wa mutum yana da zubin saboda Allah yana so fitar da wani bawan Allah mutum ya kirki da cikin zuriyarsa wa baina an yi ya gani ba alayhi ta'abu ko kuma na uku Allah ya kiyaye mu sai Allah ya sa tsiran shi ya rinjaye amma ma rantahu jahannama sai daga Allah ya gada mu da wata jahannama ya ga rayuwar duniya ko bai zai fara cikin jahannama Allah ya kiyaye mu kuma abu ne tsoron Allah yi kokari ɗan uwa duk abin da muka faɗi Allah fa ya hana mu bari domin yadda kamar da Allah ya koma nan Allah ina kiran mutane zuwa ina zuwa bin Allah ko ba ka shi ma ke da yana da kadonsa wata rana annabi Isa annabi Isa ina tafiya sai ga Iblis da jakuna guda biyar ina kora su kowane zaki da kaya a kai sai ta ya la'in ya kai idan ne an koma ko kasuwanci ne ya ce kwarai na zama na kasuwa yanzu ita kasuwancin da kake yace ka kayan sayarwa wannan jaki farkon nan zalunci ne na biyu kuma girman kai na uku mugunta da bi na hudu hasada na biyar kuma ƙa'ida. Ita wa kai Iblis wani kayan waye ne ta yadda ainihin ko nake da kwaso ba. Ina da kwaso wani. Ita waye ita da farkon nan girman kai abin da zalunci ina kai wa shugabanni. Jama'a ko ya zaliman yanzu. Da ku zaɓe mu za mu yi kaza za mu yi kaza kuma yi. dukiyar da aka wasu na al'umma kuna yi wa al'umma aiki don kasance sa biro ya sace abin da za a yi na lafiyar al'umma mutum miliyan guda ko miliyan biyu shi kaɗai da kwace a lokaci da a yi ta mutuwa haka ne ko ko ko fannin fannin ilimi raba karatu ba ba karantarwa ba takardu ko da wannan ina sayarwa shugabanni sarakuna kenan ita da shi da shi kuma shi kuma girman kai ina sayar wa ƴaƴan sarakuna ɗan gwamna ko ɗan shugaban ƙasa ko dole ya suke kallon mutane idan kun zo gidan gidan ku wurin iyayen su ya suke kallon ku idan gidan ku wani kallon ku ku fi ziro wani ma ya zaje ka ina ji da kai sai shi kuma ya zaje wanda ya ga dama ina ji da kai ita sanarwa kuma shi kuma ha'inci ina sayar ma ‘yan kasuwa da marusana. In ka je wurin marusana, duk yi faruwa yanzu. Ka je wurin makalikai, sai ce maka ba kaza, kuma za ka ba da kuɗin abin. In ka tafi ta yi kwance wani haka zai kwance ya wanke, sai a mazurin ya wanke gyara. ko an kuma ka tsaya ka ce ka sai sai ka ga kokoko kana hakin banza ne sai je da kai wurin wurin ne ne ne ne sai da kayan ya karɓi kayan a gaban kai ta bude shi kada kuma ya canza ko kuma ya tsira ka dubu dubu hamsin kuma abin dubu goma zai sayarwa yanzu sai mu je da sun da komo da shi akwai kallon da zai da kayan suna da yaran su na na da kuɗi dubu goma zai saya amma shi ne kayan ya riga ya san zai mutu nuni da akwai sa yare yi mutu haka da hannu haka ya san ya ce baka dubu hamsin ne in kuma yi mutu haka ya san cewa dubu talatin ne suna da yaran su kai ba za ka sani ba don kowane jama'a da irin yaran su yasa mai sana'a in ya ce ma abu kaza ne mi ka miki ka bashi da Allah. In ka zauren kalori ita ne wurin abinan direbobi kawasi mota ya yi lodi ya gabu da idan wai ta baka rantsuwa wallahi tallahi ne ta ne kai lafiya daga lafiya ma ji wurin baka ciki an canza kaza kuma ya je to ya dawo lafiya kalo ga zuba a ciwoyi ba ka wani ko ka wani ya kawo maka me yake cewa ana mana ko kun yi sati sati ko kuma duk duk dare ne ka maka sati nan haka mana wato teloli su ba ka laifi amma ya ga maka Aka wa zuwa lau. Ita zuwa malarewa, ta lokaci a kawo maka lau, ina so a wata kawo uku. Kamata ku rage kwanta ya tabbaci, ba zai ba. wannan ba a rubuta mai ya san sama uku sai ya ma ta yi sai da wuce wani zuba a ruwa sai kala to ana yi to ana yi ita ce wani wasu abincin sayarwa ko wanda ya kwana ba saya ba to haɗa shi da wani ne wurin a haɗa a gauraya a sauki ko wani biyan da ya kwana sai ko zai ko da kula mura kuna kallon ku zai ga an tsara an tsara mahuta zai ga har iya za su mara ka ɗauka abincin yau ne sai ka ci ku je hanya ciki ya ba ku tabbata shiga cikin daji a wuri yana ga manya wasu ba sa ci abincin kasuwa mara yau mu ne kan dole da tafiya ya kama za mu je taro ko na tafiyanu ko na wani abu wallahi baya cin abinci abin da kawai yake sai a fi sai da a karɓar musu nama balan gudan nan da ke sha ruwa saboda gudun irin wannan
Na muka kowane muka tashi zuwa Bauchi. Daga nan har muke ta.
har su zama a Har muke ta. Sai da a so nama a sha ruwa kawai. Haka kuma wurin dawowa ma.
kasa wurin da to har inci din nan malam in za a shiga kowane masu sana'a sai dai wurin masu barandare masu sai da kayan hatsi na abinci din nan sai zai zo shinkafa a cikin gero sai sa a kwakwace a cire kwano bibbiyu bibbiyu bibbiyu akwai kotu an kawo su buhu guda kowane buhu an cire kwano biyu sai a kawo kotu kwano biyu sai a haɗa sai a hau na a kada buhu haka za a yi haka za a yi duk kuna yi kalle wurin masu gashi nan dai wannan kowane sana'a wala kowane sana'a eh masu sana'a masu na yi ko aka sana'a masu yi ko ya Da kumbura.
aka yi kuma an zama mu wala Ya ce wai.
masu kibar masu kibi su masu na yi kowane sana'a wala a isi ba wanda bai shiga ba Za ta mai.
sai dai gafara Allah Na yafe mu.
kaga da mutum yana da yanka abin yana da yana da wasu a wurin shi Ina da yana da duka.
wasu ma Mm.
ita sannan wata kuma mugunta da shi Mm, mm, mm.
mashin mata kenan Za ta mai.
inna kai da kunna Azimun.
azimu Mm.
mashin ko yau aka yi mace ka bar ta kawai in ga sai kyale ka ta ga dama ne Mm.
amma wallahi tallahi sai yau ta ta ta kama ka abu wannan mai sauki ne ko yau aka haife ta Mm.
kar ka tura yarinya ne da yan shekara ɗaya da yan shekara ɗari duk da kawai su je
Za ta mai.
kaga ya wata kwace abu a hannun ka za ta kana da wani dabara ko da ce bari kan a dushe ka kai dai ba su kawai Duka ne.
ka bar su da Allah kuma da hali ka bar su abin da suka samu ya zama har domin suna aiki ko wala Suna aiki.
kai nan ba ka kayan abincin an ce ka zo ka girka na ce kuwa Ba zai duk da yi.
azumin nan ka bar shinkafa ka bani kayan ce wani ka ce ba zuwa kai ba za ka ce ba Ba zai yi.
to kai na zan fara amma kana ba su malam kana wani ka kai ka kana kallon iko Allah da ka sun mushi shinkafa sun tsora wannan wannan yi wannan dabara yi wannan daga sun ka kare da kudin aje a so a taro a so ka rage mamaki yadda su aka yi suka aje ba sai kuma an baka ba za ka iya ruba aiki ga wani aikin wani wani ka je kallo yasa Allah ya ce cewa kar wani ya yi burin abin da aka ba wani aikin da aka ba wani ke kai an baka ba za ka iya ba yanzu ba su kawo ta nan inda ba su masu ka commercial wani ne tafiya babu masu gyaran mota an ba su mota ya kasa ba zai gyara masu gini an ba su in gini ya wuce ko za za a yi gini ba zai yi masu kafinci an kwano na yoyo ba zai gyara ko kafinci akwai amfani kuma har da gagin da wala kau yanzu mata ba ce gani ina mala za ka samu wata ɗaya tana goyo za ta ma yaron wanka Mm.
yaron shi yaron ne bayan gida ko ba wani ta share gida ita kaɗai Mm.
ta gyara ɗaki ita kaɗai Mm.
ta shiga kicin ta ɗaura abinci ita kaɗai ta ma ƴan su ƴan manyan manyan wanka ita kaɗai Mm.
ta sa masa kayan makaranta ta makaranta ta shirya kuma kai ne gida daga ɗakin shi ma a je a gyara maka ya akwai kayan ka da kawo babban maza ta gyara ta kinka da kai ta gyara maka kai an baka raka yi wannan aikin Ba zai yi.
za ka iya abu kowa da aikin Mm.
ita sau na biyar wannan kuma na sayarwa malamai ne shi ne hasada Za ta mai.
annabi ya ce kowane al'umma suna hasada ya ce amma babu kamar malamai Allahu akbar.
ko yaya kake sai wasu mata Za ta mai.
eh Za ta mai.
sai dai kariyar Allah kawai Mm.
sai dai kake sai Allah ya yi lamarin shi ko mutum ya so ko ya ki akan zai faru Mm.
amma sai ka ce ka ka ka tsira a wurin malamai sai su ku ce karɓar abu Za ta mai.
ka ce ai ba da irani Mm.
ko a ce ba murya ko a ce ya yi gajere ko a ce ka yi dogo da yawa ko a ce ka tuka fara kuwa ce ka tuka sanyi da yawa ba ga ni wanci in ka zo da wuri a ce ka tuka hallari in kuma kai jinkiri kula wani a fata wata lokaci in ka sallar ka zo kai daidai yadda ake yi wani ma wani ma ka yi a cikin hafi sallar lokacin samu kai ko kuma kai sauri a cikin wannan kafin kai alwala ba kafin kai alwala an gama sallah sai Allah eh sai Allah Allah sa mu gama lafiya yan uwa za mu yi addu'a akwai tambaya ko sai ku sauri mana kafin tambayan Allah na kula na wannan dare raka hudu ne bayan fatiha a kowane raka'a ruhu Allah goma goma idan an gama sallah ai salatin annabi da yi sannan ya haji da yi raka'a hudu sallama biyu kowane raka'a bayan fatiha kul huwa Allah goma idan an gama sallah salati ga manzon Allah dari ya haji da yi to jama'a yau muna ishirin da wata ko mun yi kowane wata na wani wani ko mun yi kowane yanzu kowane wuya yanzu ko daga goban nan sai ka kawai kamar abin na gudu ne daga ji wurin wurin wurin kafin ka tafi da gasar ku sallah ya yanzu kowa ka ganci da mazan da matan yanzu kowa maganar kayan sallah haka ne ko yanzu haka magana yake yin wallahi yanzu haka wani yana nan kayan sallah shi mu kawai har da an haɗa komai takalma kayan kula komai ya riga ya gama har turare ya saya ya yi yanzu sai nori lokacin da ya ruwa ne ko yanzu lokacin da ke yanzu Allah ya ruwa za a gaban mu ya zama wani gaban gama ni ba bayi Allah ta mu gama zaman lafiya kuma jama'a a ƙara kokari a wannan wannan kwanakin ne nake samun nasarar kadari annabi kuma ya ce ka za ki da ya fi ibada wata dubu an ƙurari ya faɗa ko khairun min ardi tare wata dubu nan shekara tamanin da uku da wata hudu Allah ta haka Allah zai ba ka Allah ta mu dace kuma akwai masu bukatar na na to ga nan
karanta fata da ayatul kursi da da la su kaba da falaki da na su kaba ɗaya da ga marasa lafiya kira da asibiti ɗan ba musulmi Allah ya ba su lafiya. Mukaranci ya salamu ya salamu sha daida. Ya sha tiku ya sha tiku sha da. Allah ba su lafiya, Allah ba su lafiya. Masu lafiya kuma Allah ya ina mu lafiya ya tsare mu da addini. Albarkan ya hafizu ya hafizu sa daida. Wanda ake neman su ba gan su ba sun bata Allah ya nuna mana su. Allah bayyana su, Allah bayyana su. Albarkan alam na shara da zaja'a. to karanci haza bayanun linnasi haza bayanun linnasi kafa goma sha ɗaya Allah bayyana mana su Allah bayyana mana su wanda aka bai same su ba gaba ɗaya mu Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu Allah ba da haƙurin waɗanda ba a gani sun ba Allah bayyana su albarkan fata da salatul fatih اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتبلغ لنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصيرا أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الراجع.
Allah saka da rai malam sai kuma ainihin da muka saba akwai tambaya masu bayan mun yi wannan ayyala tukuna za a mutu tambaya kuma sai kuma kowa ya je ya huta ayyala da muka saba muke yi da yan uwa lere ke kan baki shan malam sani abu sai muhammadu muhammadu ba hausa da kuma muhammadu sadau akwai hajiya hawa wuja ta man hajiya uwa a kan hajjiraju akwai kuma malam dawud mahaifin maman khalid akwai kuma sai da hawa matan maulan mushe musa akwai dana muallim sai musa akwai babana Musa mai ɗaukar hoto kuma akwai Aishatu akwai kuma Fadi mata kuma Malam Hassan da kuma Fadi mata har wa yau a jatu Mansuri nan da su Alhaji Talle a dai sauran duk wanda aka rasa da kuma shi wannan bawan Allah wanda gobe za a yi addu'ar sa na uku sun ce a sanar da jama'a gobe akwai addu'ar uku ko Malam Magawata Muhammadu Bashar dukkan su baki da Allah ya gafarta musu da wanda muka iya ambatawa da wanda muka iya ambatowa ba da muke faɗi kullum kowa a nan da nashi a kawai wannan wayalar da zamu yi Allah kai ladan gare su gaba daya Allah kai ladan gare su gaba daya ni la ilaha illallah cikin tarbi da daya wannan bayan Allah da muka ambata da wanda muka ambata wa shi dai Allah kai ladan gare su in ta mu taro kuma Allah ya sa mu cika da imani Allah ba mu ikon tashi da imani la ilaha illallah wata kwanciya Allah ya hukura kuran in ta mu taro Allah ta mu cika da imani Allah ba mu jikon tashi da imani da kullum muke muku addu'a mu ma Allah ba mu masu yi mana addu'a da sau gama lafiya mu ma Allah ya sa mu gama lafiya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam tambaya mu je
a wannan sha assalamu alaikum malam da fatan malam ya sha ruwa lafiya alhamdulillah yake malami ne na aure mace na'am matar da na auren nan mijin ta ya fata sama da shekara biyu zuwa uku har har je wurin eh, shugaba ya raba ta aura ba daura auren kenan sai mijin ya bayyana na'am Shin ya hukuncin aure na yake da ita To, a shari'a musulunci idan ba a ga miji ba, bai ta zauna ta zauna ba a samu labari ba. To, abin da shari'a yake in ta- in ta zauna bai- ba bai bayyana ba ta je wurin alƙali ko liman. In ta je a ba ta shekara hudu. In shekara hudu ya yi bai bayyana ba, ta sake komawa sai a ba ta idda irin na mutuwa. wata hudu da kwana goma. Idan ta gama yadda bai bayyana ba, in ta samu miji ta yi aure. Amma sharaɗi idan an ɗaura auren, sabon miji ya kwanta da ita kwanciyar aure ko tsohon miji ya dawo ta kuma ce masa. Sai dai ya kura an bi ka'ida. Amma idan an ɗaura aure da safe da rana kafin ya je wurin matar ya ga ya bude ta dawo to shi kenan ya ga samu amma da ko to amma shari'a yace idan misali an daura auren sai ya je zai je kasuwa bakin gare shi sai ga ana saka kaya iduwa sai ya tsohon miji ne ya dawo sai ya kore gudu ya zai kwanta da matan in an samu labari ma za a rufe haji ya yi kuskure ba za ta ya yi zina ba amma dai ya yi kuskure an bayan ta ko amma in har ya kwanta da ita da wannan miji ya bayyana to ta miji bisa to yanzu haƙurin ya yi ƙaranci yanzu nan matan ba za su iya bin wannan ƙa'ida shekara hudu da je kuma da zama wata hudu da kwana goma wata ma wata shida ta dinga bin malamai kenan ba za ta iya hakuri Allah ya bayyana shi ba to shari'a ya ce da zama wata hudu shekara hudu da sake yin idda wata hudu da kwana goma sannan ta samu miji kuma ta yi aure amma kayan da ya bari ba za a raba gado ba sai ya kai shekarun da tsawoyin shi duk sun mutu kamar shekara 60 ko 70 daga lokacin da aka yi su ba gaske wani biyun da yake shi ma ya zallara sannan sai a raba gadon amma yanzu duk wannan ƙa'idan ba a yi Allah ya sa mu gama lafiya
Wannan yana tambaya ne, ya ce yana da mata biyu ne, misali kamar Maryam da Aisha. Ya zo rubuta shika sai kuskure, sai sake Maryam sai rubuta ya sake Aisha, ya ba Maryam takardar. Da Maryam ta shi karanta takarda sai kaga ai an sake Aisha ne ba Maryam ba. Shi ne ke ya hukuncin wannan shikan yake.
Duka sun sauko. Ana wani ana wannan wannan niyya niyya ya Allah sai ya kuri niyya ya kace wannan kuma rubutun da yayi da mazi ke nan ba ni da kwanaki ba mu da bayani ba ya kira waya ko ina da ina da wannan sunanta Maryam wannan sunanta ko Aisha ya ce su Maryam da ya kira waya sai ta Aisha ta dauka ina zan dauka da ke na mu ke shiga uku to Maryam ta ko Aisha ma ta ko za ka wannan matar ka ɗauka ku Allah ya kiyaye Allah ya kare mu za ka ba za a ringa haƙuri a dinga haƙuri mata ba sai haƙuri ba ko ka sake ta ta tafi wata za ka auro ba su san kuma ba za ka ɗebo ba an ga yanzu ko don su mata ba kamar kayan kasuwa ba ne sai an laƙa tukuna a san yaya yake ko sai an mangwaro ne an ga me yake sannan a ɗauka ko ba haka ba ne ko da muna ganin kamar abin kirki kare kira shi ne daukan mai ne mara zani yau a gata daga ta wata fara fara fara fara fara banza ne wani fara wani wala ba halin kirki shi aure yana neman nagarta ne kuma an ce mugun da ka sani ya fi wanda baka sani matar da ka san ta ka san yaya halin ta yake ka san abin da yake saka ta fushi a yi ta hakuri a yi ta tafiya a haka in abin ya motsa wannan ya kurkura wannan ma ya kurkura kamar kurkura an jima kowa dawa a sace a ta gaba amma yanzu ko amma kar a kankani za su ce ka suka uku daga baya kuma za ku zo kuma kuna jin juna kuma ba a ina faruwa ko Allah ya kare ku da haka mata ku yi hakuri karki sake ni duk da biyu ga matan ga sunan da yawa a waje ba mazan aure yanzu an ce a fito da zawara wajen suke garin nan za a yi tireloli in na sai fito da 'yan majalis ce garin nan za a yi tsori da haka mata ku yi haƙuri wallahi wallahi an gama zuwa wurin masu da su da addu'a kuma da yawa wasu ba zuwa sai dai gurin sha ɗaya dare ka ji an kira ana sallama da kai ba ta so a ganta kar maka Allah a taimake wani mata liman nan ba ka ba za ka san kowaye ba taimake mu da addu'a ba mazan aure ce Allah ya ba shi yi haƙuri kar ki yadda ki bude dokin zuciya auren ya fi mutunci in suka matsa aka ta auren sai ki shekara biyar ba wanda ya zo ya tsaya ki ta wanka har fata ke kore ka zama za a ga wanka wasu yan ba su da miji a ga wanka safo daban na hantsi daban na azahar daban bayan la'azar daban rama daban duka daga ɗakin ta kayan tafasa ta kala kala da manne da soke-soke ga sunan iri-iri tana yi ne ta shiga in ta shiga kuma kai abin zai baka mamaki da ga mai wanka mai tsafta na sai ka ci an yi shi ne wannan kai wani yana yana da mata a cike cewa amma ba ta tsafta irin yan boko na ne masu aƙidan mata ɗaya abin ya gaje shi sai dai ne wata ya aura sai da ya auro kuma sai kuma shi rage da wutar ta balle sai wanka sai lalle ki kunshi kenan ko alaran ya dawo gida sai ka su a falo suna zaune sai kalli uwar gidan ta hannunka amarya ba magana sai ya tsaki ce wallah ala ala wajen wannan wanka na da kina yi a bayan ne zai kare jin tsaron wata to yawanci mata ku yi haƙuri aure ibada ne kuma shi ibada in an samu ni'ima falillahi alhamdu in ba a samu ba falillahi alhamdu an bayan da ko Lala yanzu azumin da muke nan waye ke yana jin daɗi. Kowa ka gani shi ko ya ce maka bai sai ko abin bi kina bi ina wala ne kawai. Kamar shi kawai mara. Eh wani wani an ce wala ko suna kuka azumi da bi da Allah ba su hakuri. To haka aure aure ibada ne. Shi shi yasa an samu yadda ake so alhamdulillah ba a samu ba a yi hakuri wata rana sai labari. yanzu gidajen mu da iyayen mu ne ko yanzu ga shi ba sa nan yanzu wai muni yanzu ga shi mutum ma an ɗauki hanya yanzu ƴaƴan mu ne kuma suke aure ko wala sai ka ga an wace ina ina uri baba sai ka ringa mamaki kai ma wani yaro ne yanzu ga ko matan ɗanka tana ga wata ko ko matan ɗan matan ɗaninka ko matan jikinka tana ga ka. to haka rayuwar duniya a gida aka maza a yi haƙuri mata ma a yi haƙuri Allah ya riga ya yi mu ya yi mu don mu zama tare da ba a rukunin ba Allah sa mu dace shi kan tambaya ko sai ke jawo alhaji usman alhaji dan sango alhaji bagudu shehu dangi da sauransu ana neman su jawo kuma da fadi kaba uku Allah ya gafarta musu Allah ya gafarta musu da kauta kwanciyar su Allah ya kai mu ranar litinin za mu karanta wasiyyar manzon Allah insha Allah jarma da shi da ke rago in Allah ya yarda za mu karanto a wasiyya mu ji abin da manzon Allah ya bar mana Allah ya sa muna rayu kuma ba ma rayu Allah ya kawo mu fi Qur'an da suka rabu da bitar ma ya kuma salamu alaikum alhamdulillah rabbil alamin